الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Ratul Ahkam na al-Imam al-Hafiz al-Allama Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan baban ta bawa ta sati muna babi ne na babin wutiri mun shiga ciki kuma mun danyi dogon wato zango a ciki yau insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya muna dai nan a nan hadisin farko na babin mun yi wani bangare na sharhin sa za mu karasa sharhin da ya rage mana malai ce an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ala al-minbar ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ولا حديثي لك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يتي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر wani mutumin ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzan Allah yana kan mumbari ma tara fi salatin laili me kake gani game da sallan dare ba ni labari game da sallan dare ya ake yin ta qala sai manzan Allah ya ce masa matna matna sallan dare ana yin ta ne biyu biyu biyu fa idza khashiya ahadukum as-subha idan dayan ku ji tsoron asuba za ta yi masa salla wahida sai ya yi raka'a guda daya fa autarata lahu ma salla sai ta zama tallan masa wutiri akan abin da ya sallata a baya mara mara kenan wa annahu kana yaqulu kuma za Allah ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum bil layli witra ku sanya karshen sallan da za ku yi da daddare sallan daren ku ya zama mara mara wato wutiri ya zama wutirin ta zama ita ce karshen sallan da mutum zai yi a wata sati mun yi magana akan sallah wahida a sharhin cewa ya halatta mutum in ya tashi zai wutiri ya wutiri da raka'a daya ya halatta ya raka'a uku ya halatta ya raka'a biyar ya halatta ya raka'a bakwai ya halatta ya raka'a tara duk wannan ya tabbata a aikin wato magabata manzo Allah shi kanshi ya tabbata daga maganarsa da kuma aikinsa duka ana yin wutiri da waɗannan waɗannan wato adadi sallah mutum ya ga dama zai yi da wutiri zai yi da raka'a guda daya raka'a guda daya tabbata aikin Abdullahi dan Abbas ya tabbata aikin Muawiya ibn Abi Sufyan da sauran manya manyan magabata irin su Azza duk sun bata fatawan cewa idan mutum zai yi wutiri da guda daya shi wannan ya halatta muka ce kuma ya halatta a yi wutiri da guda uku guda uku kuma tana da siga guda biyu wanda ya halatta na farko shine mutum yayi guda biyu ya sallame sai ya tashi ƙara kawo daya wannan wato sigan farko kenan wannan ta halatta sannan kuma babu laifi mutum ya tashi ya yi raka'a guda uku amma ba zai zauna ba sai a raka'a ta uku wannan ita ma ta halatta amma akwai ta uku ita shine wanda aka hana shine mutum ya yi raka'a guda biyu ya sujada ya tahiya amma ba zai sallame ba sai ya tashi kaga ta yi kama da magariba kenan irin wanda muka sallata a yanzu to wannan mazala ya hana ta mazala ya hana wannan siga yake cewa kar ku kamanta sallan wutarinku da sallan magariba ya hana amma idan mutum zai yi sallan zai sallan wato raka'a biyu ya shafa yinsa sannan ya tashi yi sallama ya kara kawo wutarinsa guda daya to wannan ya halatta in kuma bai yi sallama ba amma da zai zo a raka'a ta biyu sai bai zauna ba ya kara tashi to wannan ma ya halatta duka aikin manzo Allah yana nuna haka banda wannan kuma sai mutum ya yi wuturi da guda biyar guda biyar ɗin ba zai zauna ba baki ɗaya sai a ƙarshe wannan shi ma aikin maza Allah kamar da Aisha ta ruwaito mana ya halatta haka ɗin haka ɗin ya halatta banda wannan kuma sai mutum ya raka a guda bakwai shi ma ba zai zauna ba sai a raka an ƙarshe shi ma wannan in mutum ya yi haka to ya halatta aikin maza Allah yana nuna haka duk da wasu malamai suna halatta cewa idan raka a bakwai zai iya zama a raka ta shida eh wannan magana ce ta malamai mun yi magana wata sati idan kuma raka'a tara zai yi to wannan shine mazala ya tabbata idan zai raka'a tara wutiri tara zai wuce da raka'a tara to idan ya raka'a takwas to yana zama ya tahiya tukuna amma ba zai sallama ba sai ya ƙara tashi ya ƙara kawo wannan cikamakon ɗayan nasa to idan ya zauna kuma sai ya sujada ya dago ya sujada ya tahiya in ya tahiya kuma sai ya sallama kaga wato daban-daban kenan akwai magana cewa ya halatta mutum ya zo da da raka a sha ɗaya misali bayan zaka ga tara ne muka tsaya mu shi muka samu maza Allah yana yi wasu daga cikin ahnaf sun halitta haka su daga cikin malamai irinsu ahnaf suna ganin mutum babu laifi iya zuwa da dukkan abin da yake samman sallata amma ya gaskiya ba a samu maza Allah yana yin wannan ba ina gudun kada wannan ya zama kuma magabata ba a samu suna sun yawaita yin wannan din ba mutum ya tsaya dai a shi sunna din ya yi tara ya yi bakwai ya yi biyar ya yi uku ya yi ɗaya duwane ya halatta amma ya wuce wannan to wannan maza Allah ba mu samu yana yin wannan ba amma dai akwai wasu daga cikin malamai da suka ba da fatawan cewa za a iya yi sannan kuma idan mutum yana so kuma zai iya yi bibi bibi su kamar da maza Allah ya faɗa a wannan hadisi ya yi matna matna dinsa wanda wasu malamai irin su Imam Malik irin su Imam Ahmad sun ma fi son wannan din mutum ya yi bibibibinsa sai ya cika shi da ka'a da yansa kan wannan babu laifi shi ne muhammad ibn nasir ke cewa fala'amalu inda na bi hadar akhbari kulli ha ja'iza mu a wajenmu da magana wajen malaman hadisi mu a wajenmu aiki da wannan hadisai da suka zo duka ya halatta wadda ka kowanne kai ba wani ba za a ce wai kawai ka fara yin wai matsina matsina ba kai kai bibi shi ya fi lada kamar da wasu ka faɗa mu kamar da aka sani a mazhabin malikiya idan mutum yayi bibi to ya fi lada to amma da yawa daga cikin malamai na hadisi suna ganin a yau in ka gada ma kai wancan ka gada ma gobe kai wannan kai bibi mutane in ka gada ma kai hudu hudunka duk wannan babu laifi shi ne mazala yake cewa ina nufin kai ukun ka wata na kai biyar wata na kai bakwai wata na kai tara كنت فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائزة وإنما اختلفت لأن الصلاة بالليل تطوع ita an samu wato hadisai sun sassaba ne yau aka samu mazala ya wannan yau aka gobe aka samu yayi wancan saboda sallan dare ta tsawi ne nafila ce al-witr wa ghayr al-witr wutri da wanda ba wutri ba fa kana takhtalifu salatuhu fil layl wa witruhu ala ma dhakarna saboda aka sallan mazala ta dinka zuwa daban-daban kusan kwatan abin da muka ruwaito maka yusalli ahyana hakaza wa ahyana hakaza wani lokaci manzo Allah ya irin wannan sunfurin wani lokaci kuma ya wancan sunfurin kai ma idan ka tashi zaka koyi da suna kuma haka ya kamata kai yau in ka ga dama kai da a uku goben ka ga dama kai da a biyar jimin ka ga dama kai da a bakwai haka kai da a tara duk wannan wanda yayi aiki da shi to yayi aiki da sunna insha Allah Allah ta'ala zai bashi ladan sunna a to akwai wata matsala da take tasowa a daidai wannan gabar kun ga anan mazala ya ce mana matna matna a muka ce malaman da suka ce sai dai a yi sallar nafila biyu wannan musu su dace ba saboda mazala an samu yana yin hudu hudu an samu magabata kuma suna yin hudu hudu an suna yin hudu hudu ba tare da sun yi wannan sun yi wannan wato biyu biyu da ake ta magana ba sadaka ba dole bane mutum zai yi sallar dare wasu dai da ya yi cikansa guda biyu sai ya sallama ba dole bane wannan hadisai da yawa sun nuna haka cewa ba dole bane aikin manzon Allah da aikin magabata sun saba a wannan din to amma malamai suna da akwai abin da suka kara ma juna su sani shi hudu din yaya za a yi kaga duk ijma'in malamai shine idan aka yi bi kaga zaka sallama ne eh wannan kaga babu wani iskali kowa ma ya kanci wannan to amma abin da malamai ne suke kawowa shine wato in mutum zai yi guda hudu din nan ta yaya zai yi shi shin zan yi shi ne kamar misali la'asar ko azhar ko isha in zauna in tahiyya ko ko a zan zo in zauna kawai in tahiyya guda ɗaya ne ko ko idan na zo zan yi guda hudu zan yi biyu ne in yanke sai in yi sallama in yi biyu in yanke in sallama wanne ne za a yi a cikin waɗannan waɗannan wato hanyoyi guda uku sau da kama da bai anan suka sami suka sami wato sabani game da wannan matsalar dama kamar da na gaya mana su imam malik da su imam ahmad su abin da suke cewa shine in hudun za ka yi ka dinga yankewa amma wannan fatawarsu tana da rauni ba za mu tsaya a kanta ba akwai hadisi ya tabbata daga Aisha hadisi ya ce a sahihaini Aisha take cewa kana yusalli arba'an ba'da al-isha madalla yakan ce yana yin raka'a hudu bayan isha wa arba'a wa arba'a raka'atin كان يصلي أربع بعد العشاء أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن karka so ka ga wato yanayin kyan wannan hudun da manzo Allah zai yi rakawai hudun nan zai yi da kuma tsawon su thumma arba'in idan ya gama guda hudu sai ƙara yin wasu guda hudun kuma kaga takwas kenan la tasal an husnihinna wa tulihinna thumma kana yutur bi thalatha sannan daga baya ya gama wannan hudun sun zama takwas kenan sai ƙara yin guda uku kaga magana a ce ma mutum kare guda hudu hudun nan bai taso ba wani aiki ne na aiki na manzan Allah saboda haka shi sa wasu daga cikin malamai suka suka zaɓi mahudu su abu hanifa da su abu yusuf da sauran wasu daga cikin malaman kufa suka ma zaɓi mutum ya kudu ɗin ba su a wajensu to akwai akwai wasu daga cikin malamai da suka nemi wannan hadisin wannan hadisi ya inganta ta ma sai suke neman su tawilinsa suke cewa ai nan manzan Allah abin da yake yi a idan yayi guda biyu ne sai sallama sai ƙara biyu sai sallama tutunin tsawo ake magana in ya gama wannan mai tsawon sai dan huta wataƙila ma ya dan shingida in ya dan ƙara hutawa sai ƙara tasowa ya ƙara kudinsa biyu kuma ya ƙara biyu sannan kuma sai sallama haka suka fassara yana sallama tsakaninsu wannan wannan wasu daga cikin malamai da suka wannan fasaran daga cikin mabiya mazhabobi saboda su an samu su imamu ahmad da musamman su imam malik su ba sa cewa ayarka a hudurillah ke suka mata wannan tawilin kaga wannan tawili ai ai me me wannan ai ta Aisha cewa ai kana yusalli arba'an ba'da al-isha la tasal an husnihinna wa tulihinna eh sai ta ce kuma thumma arba'an la tasal an husnihinna wa tulihinna thumma autara bi thalathin haka haka ta faɗa yana yin hudu karka tambaye kansu da tsawon su yana gara hudu ai in haka ne shi ma sai su ce to wannan ukun da yake yi to su ma yana yankewa kenan wanda ko ba dole bane an samu baya yake ba eh saboda haka wannan ba ba zai zama ba zai zama hujja ba abin da zai karu na maka wato raunin wannan maganar masu cewa hurhudu ba za a yi sallah hurhudu a kiyamul layl ba mutum ba zai rika hudu baki ɗaya su kutum ta ba abin da zai karu na maka haka shine abin da aka samu daga manya manyan sahabbai su suna yi an samu daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As an samu daga Aisha an samu daga Abdullahi dan Mas'ud duka suna yin raka'a hudu bayan Isha kuma raka'a hudu su kutum dinta eh akwai wata akwai wani wannan nafila da ake yi bayan Isha bayan Isha wanda aka ce tana yin daidai da da da wato raka'a hudu da za a yi a daren Lailatul Qadr wani ya daga cikin sunoyi da wasu daga ci ba a gama fayyace ta ba idan mutum ya gama ya gama wato an gama sallar Isha to akwai raka'a biyu da ake na ratibanta ai akwai wannan wanda wani lokaci mu galibin mu saboda abin da kawata mutum ya yi shi a gida amma dai sun da dai mutum ya je gida zai iya manta ko wani abin ya yi a cikin masashi babu wani matsala to ratiban isha akwai ta to bayan ratiban isha kuma akwai kuma wasu raka'a guda hudu da ake tawa bayan isha ita kuma wannan ladanta shine kamar raka'a rako'i da kai a daren da su kadari ne to a cikin a samu raka'a guda hudu da aka baka ladan wannan za a baka irin wannan din eh wannan daban take hudu suke sukutun bari makaranta hadisin baban gida hudu suke sukutun an rawato daga abdullahi ibn amr ibn al-as da aisha da abdullahi hadisin aisha da cikin musallam ibn abi shayba yake cewa hadathana muhammad ibn fudayl an al-ala ibn al-musayyib an abdurrahman an al-ala ibn al-musayyib ibn abdurrahman afwan an al-ala ibn al-musayyib an abdurrahman ibn al-aswad abdurrahman ibn al-aswad daga babansa al-aswad ibn yazid daga aisha aisha take cewa arba'un ba'da al-isha raka'a hudu ne bayan isha ya adin na biyu tsilihin na milil qadr daidai suke da raka'a hudun da aka yi a zallar lailatul qadr idan mutum ya raka'a hudu kaka idan malin wai yanzu idan kai hudun an ce daidai take da lailatul qadr sai ka ce za ka ƙara wani hudun ku ba a hudun kai aka baka dama kai za kuma Allah ta'ala ya baka alƙawarin ko zai baka ladin da ake baka a zallar lailatul qadr idan kai lailatul qadr khairun min alf shahr to wannan kan ce za a baka wannan ladan idan kai raka'a hudun nan wannan sanadin sa ingantacce ne sanadin sa ingantacce ne ka tafara lokacin azhar a ce ai ai khairu salatul mar'i fi baiti ila al-maktuba sallar nafila in dai sallar nafila sunanta ba farilla ba to ayi a gida shi yafi falala kamar da wannan shi ba sai ba malik sauran ban jama'a da bai inda ko ake da sabani shine sallar tsayuwan tarawih nan ne ake da magana amma dai duk malamai jima'in malamai da suka yi shine in mutum zai sallah da mutum zai hatara ta ba kuma haka wani lokacin mun saba ratiba da muke yi na kafin ko bayan salolin farilla sai mun zo masallaci muke yi a matsala shi sai a cikin gida yake yi kuma ga wata da yawa a cikin gida suke amma idan ka zo kai a masallaci babu wani matsala babu matsala amma dai ka fahimci cewa idan kai a cikin gida ya fa maka falala ya falala wannan idan ka zo ka ga magana ya baka dama biyu idan kai a cikin gida kai wannan ratibar sannan idan ka zo kuma za ka tafi masjidi kaga riba ne saboda haka wannan a cikin a gida za a yi shi kaga wannan wato sanadinsa ingantacce ne banda shi kuma akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Abdullahi dan Mas'ud da shi ma yana cikin musnad na Ibn Abi Shayba da sanadi ingantacce yake cewa hadathana Waqi' ibn Abdul Jabbar an Qais ibn Wahab an Murra an Abdullah daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man salla arba'an duk wanda ya sallaci raka'a hudu ba'da al-isha'i bayan isha la yafsilu bainahunna bi taslimin kar ya sallama tsakani eh kaga wannan ayyun nasi ne inda ake rigima la yafsilu bainahunna bi taslimin a'adanna bi mithlihinna min lailatul qadri ko kuma udinna bi mithlihinna min lailatul qadri za a kwatanta su a wajen lada ko kuma za su kwatantu wajen lada tamfar wato raka da kai a daren lailatul qadri a'adanna bi mithlihinna min lailatul qadri inji inji Abdullahi dan Mas'ud kaga wannan nasi ne a wajen cewa ya halatta yayin da na sallaci in zan yi sallar dare na in kawo shirka hudu na baki da sallama daya magana ce raba shi sallama biyu bai taso ba wanda aiki ne daga cikin sahabbai banda kuma wadannan sahabbai guda biyu akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As ma shi ma ruwaya ta ce Muslim da Ibn Abi Shayba qala yake cewa hadathana Idris an Husayn an Mujahid an Abdullahi ibn Amr qala man salla arba'a duk wanda ya sallaci raka'a guda hudu ba'da al-isha'i bayan isha kunna ka qadrihi min lailatul qadr kamar kudan kwatin ladan da za a baka ne a daren lailatul qadr idan ka sallaci wannan ruku'i guda hudu kaga wannan wadannan sahabbai Aisha Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Amr ibn al-As ba zai yi a cikin sun faɗa wannan a ra'ayin kansu ba manzo Allah ya faɗa to kuma a ciki sai aka ce la yafsilu bainahunna bi taslimi kar ya raba su da sallama ina kaga magana a ce wai in zan yi raka'a raka'a wani da manzo Allah ke yi wai ai yana raba sai da sallama bi taso ba dan gashi ai gashi an samu kuma ya shiyar da sahabbai su ma suna yi raka'a babu sallama so za ka da haka zan iya zuwa da raka'a da hudu na bai sallama ba a tsayuwar dare babu laifi saboda wannan ai jinsin abu da zai za ka yi bayan isha kusan duk abu da dare ne wanda saboda ka duk abin da ya halatta a farkon dare ma ya halatta kuma ka tsakin dare ko kashanta duk da babu laifi saboda haka wannan hadisi daga waɗannan manya-manyan sahabbai suna nuna cewa sun hal sun dauki wannan abu ne wannan shirye ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya ra'ayi baya shiga ciki kuma musamman sun faɗi lada iri daya Aisha ta faɗi lada iri daya abdullahi dan umar abdullahi ibnu amr ibnu al-as ma fa lada iri daya abdullahi dan musu shi ma fa lada irin wannan ladan lalle kaga wannan yana nuna maka cewa wannan shine shari'a ta ta manzon Allah kuma wannan shi ake ruwaitowa daga cikin magabata ibnu muhammad ibn nasr al-marwazi a cikin ta'zim wa qadar as-salah ya ruwaito daga sa'id ibn tubayr baban al-majah abdullahi dan abbas sannan kuma ibnu abi shayba ya ruwaito daga qasim ibn abi ayyub ya rawaito cewa su suna yarka a hudu su sardar ɗinsu su kawo shi su kutum ɗinsu su kutum ɗin rakowai duka in ya kawo kuma sai ya kuma sallama ɗaya sau da aka ya halatta yanzu idan zami mutum zai za ka yi nafila ko da kai bibin ka kai sallama ya halatta kuma idan kai hudu kai sallama guda ɗaya ya halatta ina ji shi wannan wannan insha Allah ya ya fito sannan kuma inda kuma malamai suke cewa inda mutum zai ƙara nazari cewa wannan din ya halatta shi ne wato wannan ya yi kama da jinsin sallan irinta da rana ai da rana ma akwai sallan da ake yi a rawatin ummu sai a ce ka yarka hudu ba zai mamakon biyu ai akwai wannan to ai shi din ma wannan an samu manzo Allah shi da kansa ma shi da kansa shi jagoran baki daya shi kuma yana yin wato idan ya raka hudu wani lokaci salama ɗaya yake mata wannan shi ne abu da ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da sanadi ingantacce daga abdullahi ibn sa'id cewa maza Allah yana yin raka'a guda hudu bayan zawal kafin azhar kenan amma baya yin sallama sai a ƙarshe eh kaga wannan ai kusan jinsi ɗaya ne sallah ko take jinsi ɗaya to ya dole hukunci wannan hukuncin za a dauke ta baki ɗaya sai ka dalilin da zai togace wani wani abu daga ciki sadaka iri ɗaya ne kuma Abdullahi dan maso shi ma haka aka samu riwaya ta cin musalmin Ibn Abi Shayba shi ma idan ya tashi in ya tashi zai yi wato zai yi nafilarsa ko kuma yana ba da fitawa cewa idan mutum zai yi nafila na ranarsa rawati ko kuma kafin zawal to in yayi raka hudu to sai dai a na karshe din sai ya sallama to duk wanda kaga yana karuna maka cewa babu wani laifi akai haka duk wanda yace ya ki to hadisi yana yana cin da magana shi tana cin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga babu wani babu wani laifi sai dai inda abinda matsalar da ke zuwa shine zai danne hudun dan ya ɗaya zai ko ta ya biyu eh kaga anan shine da ban magana take zuwa a wasu daga cikin malamai suka ce ai ta ɗaya mutum zai kawai eh wannan shine fitawa na na Abu Hanifa sa Abu Yusuf a suka ce ta ɗaya zai eh wasu daga cikin malaman Kufa da eh ai akwai wanda suka faɗa ka su ba eh akwai wanda suka faɗa ka amma dai shi imamu abu hanifa da wasu da almajiran su su abin da suka ce kawai sai da kai sai ya daya so idan ka idan ka zo ka ƙara yin ka tashi kai ƙara ka tashi har sai ka zo ka an karshe sai ka wannan daga cikin abokansa kuma akwai sufyan al-thawri sufyan al-thawri sufyan ibn sa'id al-thawri da shi da abokinsa al-hasan ibn salih ibn hayy su ma da wannan sa cikin manyan manyan malamai na na kufa su suka ce a'a ya halatta maka ya halatta maka ka zauna kai tahiyya idan ka tahiyya na biyu a raka ta biyu sannan kuma ƙara tashi kuma ƙara kawo guda biyu kuma ƙara tahiyya kuma sai ka sallama su sun sun halatta wato ce a wannan din haka din suka ce amma kake sallama kar ka sallama amma dai ka zo da shi da tahiyya guda biyu kaga wannan akwai akwai tafatawa guda biyu kenan ta yi sallar azhar kenan ko azhar ko al'asar ko ma mai ce ce ne raka mai raka abu su ko dama wasu daga cikin malikiya afon wasu daga cikin shafi'iya da kuma hanabila su ma sun bada fatawa an samu a cikin mazhaba akwai wanda suka bada fatawa da cewa kai raka kai kai sujada guda biyu din afon kai tahiyya guda biyu ai tahiyya guda biyu su ma wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan wannan fatawa din mu malikiya mu dama kaga a lara asu malikiya mu imamu imam malik mu kaga dama mu ba ba cewa ai raka uku yanzu da aka shi mu warka abibi ko za a yi sai imamu ahmad shi warka abibi ko za a yi saboda aka su magana su dama a riga an san mece ce ita to amma su su imamu imamu shafi da su imamu tauri da su alhassan ibn salih su suna cewa ya fi maka kai bibi saboda babu sabani a game da ita amma idan kai hurin ya halatta amma kuma kai yarka abu kai wannan kai ta hiya guda biyu wannan magana ce ta malamai babu wani wato babu wani wato wani yanka ya abin da na gani ban ga wani abin da ya raba gandama ba kai tsaye ban ga abin da ya raba gandama ba kai tsaye zaka wato na fi ganin cewa wannan kowanne mutum ya halitta ya halatta idan mutum ya zauna ya yi sujada guda biyu ya tayya guda biyu ya halatta kuma ya tayya guda daya duka wannan ya halatta babu wani dalili babu wani dalili zai sa a wato bambanta ko kuma kace dole idan kai ɗaya ɗayan ba za ka yi ɗayan ba abin da nuna maka haka shine a ai da akwai dalilin zai sa maza Allah ya ce kar zai hana cewa kar ai ta giya guda biyu to da ya faɗa a lokacin da ya bada wannan shirya din saboda akwai ka'ida ta usul fiqh malamai suna cewa tarkul istifsal fi maqal fi maqam al-ihtimal yufidu al-umum abin da suke faɗa shi tarkul istifsal al-istifsal a bar mutum maka bayani a abin da zai zama yana da fuska guda biyu a baka kuma amma fuska ɗaya ake son ka yi fuska ɗaya ake son ka yi amma kuma abin da fuska guda biyu yana da hashen damu kuma ake maka bayani to wannan yana da cewa duka guda biyu ya halatta wannan ka'ida ce ta malamai suna cewa tarku al-istifsal fi maqami al-ihtimal yanzilu manzilatal umum in an bar wata ka'ida an an bar kin maka wazin bayani a inda matsalar ta da wato fuska guda biyu in aka baka zaka iya zaka yi wancan zaka iya zaka yi wannan din to kowanne idan kai ya halatta kowanne idan kai ya halatta saboda kowanne nasin duk duka ya shafi waɗannan abin duka saboda haka idan mutum ya zauna ya zauna ya yi wato tayya guda biyu ya halatta idan ya yi tayya guda ɗaya duka wannan ya halatta saboda haka wannan shine gaskiya abin da ni na fi karkatar masa amma dai na gaya muku magana akwai malamai da suke da wani ra'ayin da ba wannan ba insha Allah ta'ala wannan shi muke ganin kamar ya fi kama da wannan ya fi kama da daidai da kuma sauki sannan kuma abin da ya ƙara nuna maka cewa idan mutum ya yi tahiya guda biyu shi ko ya yi tahiya na faɗa guda ɗaya duka wannan babu laifi abin da ya ƙara nuna maka haka shine wato ai kaga manzon Allah manzon Allah wani lokaci idan yayi idan in ka ce zaka tahiya guda ɗaya to kaman ka kamanta ta da wannan mutune ne na biyar ko na uku kaga shi ma yi ya kama da aikin maza Allah bai zauna ba idan kuma ka ce za ka kamanta shi da kuma zama guda biyu zama guda biyu a tahiya to kamar ka kamanta shi da wuturinsa na takwazantar kenan kaga guda biyu ke yi to kaga kowanne kuma kiyasi zai dauka kowanne a yin maza Allah wannan akwai wani abu da zaka iya dan wato dogaro da shi saboda haka kowanne dai mutum yayi babu wani babu wani matsala akan wannan insha Allah ta'ala sai a gaban nan na hadisin da mazala yake cewa ij'alu akhir salatikum bil layli witra wannan ta zo daga magana Abdullahi da Umar ta zo daga magana manzo Allah mazala yake cewa ku sanya karshen sallar ku ta zama wutri ku sanya karshen sallar ku ta zama ta zama wutri a nan kaga manzo Allah ya ce ij'alu kusa kaga wannan umarni ne asali a umarni da manzo Allah ke yi a cikin babin ibada to wajibi ne to anan manzo Allah ya ce ij'alu akhir salatikum bil layli witra mazala ai umarni ke babu mai yutudi wai ka wasu malamai suka fahimci cewa mazala yana ya bar mu a matsayin cewa wutudi wajibi ne naka duk wanda bai yi wutudi ba wannan wata ƙari ce mazala ya babu ya babu a cikin sallolin guda biyar da muke yi duk wanda bai yi ba to ya yi zunubi wannan shine watawa na na wasu daga cikin malamai irin su Imam Abu Hanifa babu Abu Hanifa yana ganin kamar wutudi wajibi ce ita shi yana ganin wato wutudi wajibi ne daga cikin hujjan da ake da yake suke ake kafa hujja da al'anaf sai kafa hujja akan wajibcin uzuri shine abu da babu zuhuri ya rawaito daga Allah al-Laifi daga Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari sahabi manzo Allah shine sahabin nan da ya ba manzo Allah gida kafin manzo Allah ya gidansa a Madina to da yaje shi shi Abu Ayyub al-Ansari sai ke cewa al-witru haqqu wutri haqqi ne haqqi na nufin wajibi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina ai wajibun alaina haqqun haqqan lahu ala al-ibad atadri ma haqqun lahi ala al-ibad inji maza inji maza Allah ne ya ga mu'az ka san meye haƙƙin Allah akan bayi meye abinda Allah ya wajabta wa bayi to ana shi kuma Abu Ayyub sai ce al-witru haqqun wutri haƙƙi ne wato wajibi ne saboda haka su waɗannan malamai suka fahimci cewa yanzu duk wanda bai wutri ba to yayi zunubi a samu mutum da bai baya wutri to wannan zunubi yayi a wajen ahada saboda haka su a wajen su wajibi ne kawai sai mutum ya zo da wutri ba shawara ake ba shi ba wannan hadisi wasu daga cikin malamai sun ce marfu'i ne wato ayu ayyub kun san da nace abu ayyuba nace maganar sa to wasu kace a'a wannan ma maganar manzo Allah ce manzo Allah ya ce al-witr haqqu amma dai galibin malamai sun ce a'a wannan maganar abu ayyub al-asari ce ba maganar ba maganar manzo Allah bace kamar abu hatim ar-razi kamar su ad-duhani kamar su darqutni kuma koda koda mun ce wannan maganar manzo Allah ne lafzul al-haqq lafzul al-haqq ba lalle yana nuna a wato wajibi kai tsaye ba musamman idan ana da wasu dalilai da suke da cewa bayan da wajibi jumhurin malamai suna ganin wuturi ba wajibi ne kamar sallolin farilla ba dan su a hanaf suna cewa salloli wajibta shi yayi kusa ko da ma bai ka sallolin farilla ba to yayi kusa da sallar farilla dole sai mutum yayi wuturi kawai to amma jumhurin malamai suna ganin a shi wuturi min akadil sunan ya daga cikin wato sunoni masu karfi masu karfin gaske amma dai ba sa cewa kuma wannan wajibi ne su ba sa cewa wannan wajibi ne kamar sallar farilla wato abinda suke cewa wato sallah an aka ce suna mu'akkada to wani lokaci tarkan akan dauki ta a matsayin wajibi a wajen wasu malaman kamar su Imam Malik amma inda zaka bace so ɗaya so biyu ba a ce ma mutum dan mi dan mi wannan sune abinda jumhur suke galibi suka fi tafiya akan sa su wuturi suna ce mu'akkada sosai amma ba sa cewa wajibi ne kamar sallar farilla su shi akwai abinda imam ibn hazm zahiri a cikin al-muhalla yake kisa ga imam malik imam malik yake cewa man ta man taraka hudu wanda ya bar wuturi uddiba za a yi masa dadadi azai imam malik shi shi lamarin sa irin na abdullahi dan umar dan umar na khattab shi da zara ai wani abu zai ce a zo a kawo mutum a zane shi man taraka hu duk wanda ya bar wuturi uddiba za a mishi ladabi wa kana jarhatan fi shahadatihi kuma wannan za ka zama ya jin mashi ciwo a wajen shirin da zai bayar ba za a ɗin karɓar shirinsa ba to kaga shi ba malik a nan yana ya ɗauki shi a matsayin suna ce mu'akkada amma idan za in ka bata so ɗaya so biyu ba matsala amma ya zama aikinka kenan bari eh kamar yadda aka sani a usul ɗinsa shi wani lokaci yana da wasu sunoni mu'akkadai da in ka cika barin su to za a ce maka dammi amma in dai dan so ɗaya so biyu aka bari su shi shi bai ce maka dammi amma dai in dai ka zama aƙida ka kenan bari to yana cewa za a kawo mutum a dake shi in za a daka to menene ai ya ce wajibi kenan ta ba bambanci shine ba kamar sallar farilla ba da idan baka yi ba ana bin ka bashi shi idan ka ki ba a bin ka bashi amma za a dake mutum kuma wani zai cutar da shaidar da yake bayarwa kwatankwacin wannan shi ma abin imam ahmad ya faɗa kamar da al-maqdis ya kawo a cikin al-bughni yace man taraka al-witra fa huwa rajulun saw duk wanda ya bar wuturi to mutum banza ne haka ya ce eh la yanbaghi an tuqbala shahadatu ko bai halatta a karba bai kamata a karbi shahadarsa ba shedarsa ba kaga anan su su ba su ce wajibi wani amma yana kusa da wajibi yana kusa da da wajibi wasu daga cikin malamai kuma suka ce a wannan kawai ba sunna ce ta bazan Allah ba ba wajibi ba gaskiya ne suna ce mu akada suna ce mu akada su san gace da bai kamata a ce mutum yana sakaci da ita ba ka duba ka gani a hatta sarakunan musulmai da aka yi irin su Muawiya bin Abi Sufyan da sauran manyan manyan wato wanda suka suka dinga jagorancin musulmai amma duk da abin da ke kansu na shagulan mutane da nauyi da nauyi da ke kansu na hakkin mutane ba ba sa bar mutum sai sun yi koda da kaɗai ci kaga da yana nuna maka cewa wato magabata ba su bar ba su bar wato wannan mutumin kawai haka nan ba shi za su imamu abu da suke cewa matin ma wai anya mutumin kirki zai bar su mutuni eh na shi ne nake cewa to wannan kaga ba su zo zamanin mu ba da su zamanin da sun ga da sun sha kallo su a zamanin su ba ta gaba ba gaskiya ba a bai saboda haka kuma wannan zamanin mutum ya kokari kwarai da gaske ko duk gajiyar da yayi ko da raka ɗaya ce ya zo da ita dama muka ce raka ɗaya ya halitta ko da raka ɗaya ce mutum ya zo da ita wannan dai ya wato ya zama wato ya bi sunan mazan Allah da ya sunan tama wato duk wani mabiyinsa sallallahu alaihi wasallam daga ci abin da zai nuna maka cewa shi wuturin ba wajibi bane kuma wannan ya fi towa karra ya nuna maka cewa ba wajibi bane shine abin da wato Abdurrazzaq Sana'an da Ibn Abi Shayba Muhammad ibn Nasr suke rubutuwa ta hanyar Abu Saka Sabi'i daga Asim ibn Dhamra daga Ali ibn Abi Talib Ali yake cewa al-witr laysa bi hatmin wuturi ba farali ne ba kas salatin maktuba kamar sallan farilla kaga shi abin da aliyu ke faɗa maka yana son bai san ka gane cewa daidai yake daidai kafa da kafa da sallan farilla ce walakin na ha sunnatun sanna ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma da sunna ne na manzon Allah da sunan tama mutane shi ba ba yana cewa wai wai abu yawan da kawai zaka iya bar shi kai tsaye ba a yana ce maka dai ka dai gane ba daidai take da sallan farilla ba to kaga wannan wato wannan ai ya fitowa fili kuma haka ake rawato daga abubakar siddiq shi ma abinda ake rawatowa wato abinda ke hukuntarwa shi ne sallan wutiri ba wajibi bane kamar yadda zamu sallaci asuba a zahar da asar magriba isha in ka bata a ce ana ana bin ka bashi dan zuwa ana idan ka bar wutiri fa ana bin ka bashi kaga wannan magana yayi yayi tsauri kwarai da gaske kuma ba zai yi a ce Ali bin Abi Talib da Abubakar Siddiq mazala ya ce wutirin na wajibi ne ba kuma a same su su haka ba saboda akwai tawaffarud dawa'i wal himam ala ma'rifati wujubihi alimin da zai sa su san wajibcin wannan abin ai yana da saboda kullun ake yin wuturin nan kullun ake yin wuturin nan suna yin wuturin nan inda manzo Allah ya ce wajibi ne sai sun yi sai kowa da kowa yayi to da Aliyu da Abubakar sai sun sani da sauran sahabbai to kuma ba sani ba wannan shi da abin da shi Muhammad ibn Nasir ke faɗa yake cewa wa ghairu ta'izin an yakuna mithlu Abi Bakr wa Ali yajhalani fariidatan salati salati min as-salawat al-fariida yace ba zai yi a cewa ya Abubakar da Aliyu sun jahilci wata sallan farilla ba wanda ake yin ta kullun ko kuma ya tajani ilaiha fi kulli layla ko duk dare sun yi ta amma kuma ba su san cewa wannan wajiba bace ba zai yi ba eh saboda haka ce kuma wannan kuma gaskiya wannan shi magana shi tace magana in da an samu sahabbai wasu daga cikin ba sa ganin cewa wannan wajibi ne to magana Abu Ayyub al-Asadi da yake cewa alwitr haqqun yana magana wujub wujub sunna nake magana wajibtu sunnoni da idan mutum bai yi ba idan mutum bai yi ba to a so dai so bi ba za a ci dan me ba kuma ba zai ƙara nuna maka haka cewa wato shi bai ba ji nake da sallar farilla ba an samu maza da shira yin sallan mutarin har aka abun hawa to abinda aka aka sani kuma maza Allah baya yin sallar farilla a abun hawa baya yin sallar farilla a wani sallar hatta a abun hawansa yana yin wato wuturinsa kaga to wannan yana nuna maka cewa wato ba sallar wuturin ba wai wajibi ne kamar sallar maktuba ba kamar sallar farilla ba a zahar da asar da magariba da isha ba kamar wannan ne ba saboda haka dai magana wacce tafi inganci shine wato sallar wuturi ba wajibi ne ba kamar a zahar da asar magariba amma dai suna ce mu'akkada ana jima mutum tsoron yawaita barinta wanda za ta iya sanyawa wato a mutuncinsa sauran mutane masu mutunci da masu kirki su rika ganin kamar yana bar wasu abubuwa manya Allah ta'ala ya taimake mu sai mazala ya ƙara cewa ij'alu akhir salatukum bil layli witra anan mazala abin da yake magana shine sanya mai tsayuwar dare ya sanya ƙarshen abin da sallata a daren shine wato sallan wutri raka ɗaya nan da zai cika shi da ita ko maran da zai cika shi da wannan cikan da yayi banda ita kuma akwai hadisi da a cikin sunan abi da jami'in turmidi mazala yake cewa la wutani fi laila babu a ba a yi mutuni guda biyu a dare daya to malamai kuma da suna da sabani akan cewa kamar yadda muka mun yi wannan ishara a wannan a wancan satuttuka ba za mu tsaya sosai akan wannan ba sun yi sabani akan cewa to wanda ya yi wuturi ya riga ya wuturi ya yi raka a sha ɗayansa misali ya rika a sha ɗayansa kawai sai ya tashi kuma ya yi bacci yana tani zai iya bacci musa ya ga baccin ya yi ƙaura daga idansa to dai tashi sai akwai sauran awanni akalla awa ɗaya da rabi ko biyu kafin sallar asuba kaga dai ai waye tashi ya wani abu mai amfani da musamman wani lokaci lokaci da ubangiji yake sakowa yana shelan cewa kowa ya zo da kokon baransa a amsa amsa to me zai mutum zai yi in ba kafin qur'ani ba kaga sai sallah kaga to ai sallah ya kamata a ce mutum ya to sun suka ce dan zai sallar zai zo ya sake yin sabon wuturi ne sabon wato in ya gama kuma ƙara yin wuturin ko a zai zo da cika cikarsa ne kawai daga baya kuma wuturinsa ba zai ƙara yi ba nan shi sa malamai suka sama suka samu sabani wasu malamai suka ce a'a kawai zai kwance wuturin nasa misali ya raka sha ɗayansa a farkon dare to ya sake tashi sai ya ƙara zuwa da wata wata raka ɗaya tal sai ya haɗa ta da wancan raka ɗayan da ya yi na farko kafin bacci kaga ya kwanci take da ya ta zama biyu kuma tsakani an yi bacci an yi bacci ila ma an yi alola watakila ma an shiga ban daki an yi waye ila ma sai da aka yi wanka na? kuma ga ɗan wato kaga ba ga mana ya ba mota eh yace kuma gashi gashi raka ɗayan da yayi kaga ya tahiya kuma da zai ƙara zuwa da wata raka abu ya ƙara tahiya eh wannan shi yasa wasu da malamai suka yi wannan yanda yanda ake aka fara irin wannan wai a warware wannan naqdul witr suna kiran shi naqdul witr mutum ya warware witrinsa amma dai an samu wasu da suka tabbai suna yi wanda aka eh hujja nan shine wato Rahman ibn Affan eh zo bin Affan ko haka sahabi ne sahaba kuma yana cikin khulafa ar-rashidun manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin yana cikin khulafa ar-rashidun eh to kaga shine yake cewa shi a wajensa wannan shi ra'ayinsa ne ba wai eh shi ba mutunta ce yace fa ma shabbahtuha illa bil ghariba min al-ibl min al-ibl eh tudammu ila al-ibl yace ni abin da kawai na kabanta ta kawai da na tsaya na ɗan tunani na sai na kamanta ta da wato raƙumi da ya bar ayarinsa kaga shi ɗaya ne to da kuma ya zo na zo na samu wani ayarin sai na ƙara haɗa shi da wannan don haka ita ba wannan guda ɗayan da ta fannare yanzu kuma ina son ƙara zuwa da wasu riko'in sai in ƙara zuwa da wata raka ayarin sai in haɗi ta kaga ta zama ta samu cikanta ba bara ba kaga wani ra'ayinsa ne ba shi ba ce ba kai yamma za Allah ya ga yana yi ba kuma wannan shi ake ruwatuwa daga abdullahi dan umar shi ba wato usman bin affan ba wai shi kadai ne ya gamsar da wasu kenan abdullahi dan umar kuma an samu ya bi shi akan haka ruwaya sana cikin wato qiyamu ko kitabul witr na ibn nasr al-marwazi yana cikin muslim na abdurrazzaq yana cikin muslim da ibn abi shayba ana ruwatuwa ta hanyar az-zuhri daga salim dan abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar cewa shi haka yake shi ba ine shi zai tashi ya bacin ya ga kusa shi da kokari sai ya tashi ya bacci ga ƙara tashi ƙara yin wasu salloli kuma sai ƙara kwace wanda mutum nasa zai ƙara yin wani shi aka yi ta yi yana shi za wato wato abulai dan abin da kake wato kai abulai dan umar ai kana yin mutum naka da yawa kake kenan an ka sa suna mutum naka ka yi mutum ya fada ya biyu ya biyu mazana ya ce na ya wuce ya nufi laila kuma ya warware ta to shi ne masuruk wata rana masuruk yana daga cikin almajiyan abulai dan maskuti to da ya je daga kufar suka ji labarin abu da umar shi baka abin da yake yi kuma abu da umar shi yana madina a nan yake koyarwarsa da su kuma shiga masu da ya zo sai ya zo da abu dan umar sai yake cewa to wai kai wannan abin da kake yi ra'ayinka ne kake yi ko kuwa ka samu wani ilimi ne ya tambaye shi sai shi ne ke cewa inda ma huwa shay'un af'aluhu bi ra'ayi ce ni wannan ra'ayi na nake yi fahimta ce Allah ya bani la riwayata an ahad ba wai ina da riwaya ce daga wani ba daga manzo Allah ba a ni dai ra'ayi ne na fahimta fahimta ce na samu to kaga fahimta da ma mu ma daga cikin ka'ida da malamai ke bayarwa idza atal athar faqad batala nazar in da abu da zaka yi idan hadisi ya zo ta kuma magana nazari ya kau magana nazari ya kau wannan Usman bin Affan a da alama da ya Usman ya fara yin wannan a sai da Abdullahi dan mu daga a shi Abdullahi dan mu shine kadami shine karami akan eh to sai aka ga wakilin da ya ji cewa Usman na yi sai ya fahimta shi ba sai ya je ga nan ba wani ta masa eh saboda ashabai suna dauka wasu dauka daga wasu wata da ya gani sai ga wani abu kuma ta yi masa daidai musamman da a wani hujjar da shi imamu a Uthman ibn Affan ya faɗa yake shi ma shabbatuha illa bi bil ghariba min al ibl tudammu ila al ila al ibl wannan kuma sai daga cikin magabata sun dauki wannan ra'ayi kamar Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin wannan abokin Hasan al-Basri shi sai aka samu a can shi ma a can al-Basran ya rayu sai aka samu shi ma ya dauki wannan wannan ra'ayi kamar da Abdullah kake rubuta daga Ma'mar daga Ayyub daga shi Muhammad ibn sirin saboda kawai suna cikin malamai sun dauki wannan ra'ayin naqdu mutar idan ka je ka duba musannad ibn abi shayba za ka suna fara fitawa da haka suna cewa a zo a yi naqdu mutar sabanin abokin sa al-hasan al-basri al-hasan al-basri shi baya ganin naqdu mutar shi gaskiya bai dauki wannan fitawar ba kusan tare suka suka rayu ko tare suke bada fitoyi su a lokaci daya tare kuma suka rasu shi bal muhammad ibn sirin din ma shi ya fara yin mafarki da ya fahimci cewa muhammad ibn sirin zai mutu to ana zuwa kuma yana kuma ga Allah shi ma ba yana kantarwa ne ba ka zo ga mishi ga a ci hasal basir ya kuma ga Allah ba kawai sai koyarwa bai ci gaba ba kawai sai aka bar koyarwa dole bar shi suka yi bayan kwanaki kaɗan shi ma sai kuma ga Allah kamar hamad bin zain ne shi ma yana da cikin koyarwa ka za ga mishi ba malik ya rasu a sai hankali tashi kuma kuma shi ma ba wai jimawa ba ya kuma ga Allah Allah ta'ala ya ji gasu da rahama to zaka shi masu ruka yi cewa kana ashabu abdullahi ta'ajjabu min sani abdullahi ibn umar yace abdullahi wato almaja abdullahi dan masud suna mamaki wannan aiki na abdullahi dan umar wai kai ba sunna kake da ita ba kuma kake yi suna mamaki suna cewa suna gani kamar wannan ya saba mu kiyasi ya saba ko maganar manzo Allah cewa la wuta ni laila to daga cikin musa bai an samu wasu sa'a wannan fatawar kamar abdullahi ibn abbas kamar aisha da sauran wasu daga cikin sahabbai an samu su ba su da ra'ayin wannan ra'ayi na abdullahi dan uba da kuma a uthman kamar yadda ake ruwaitowa ruwayan abdullahi dan abbas tana cin musannaf na abu darzaq daga ibnu jurayj daga adha daga ibnu abbas ibnu abbas ibnu abi shaba kuma ya fito da shi ya fitar da shi shi ma ibnu nasrdi sun fitar da shi sai yi ma abdullahi dan umar inkari yace abdullahi umar fa yana ga abin da yake sai masa inkari sai ka cewa za ka yi la'abu wutar shi ce kawai kawai wasa da wutar sarki ne kwatankwacin wannan shi ma aka aka rute daga aisha aisha ta hana haka ta ce wannan fa wasa ne da wutar ake a daina shi saboda mazala ya ce la wutrani fi laila wannan shi ma sai da ingantacce abdurrazak ya tada shi daga da ibn nasar daga aisha kuma wannan ke fatawa na yahya ibn sa'id al-ansari babban babban wato malam imam malik din da wannan shine fatawansa kuma wannan shine fatawa al-auza'i al-auza'i kusan tsaran malik ne kamar malik ne a can sham shi ba shi ne malikun kasan sham a lokacinsa da shi imam malik imamu shafi da imamu ahmad wadanda su yi fitawarsu su busu da a dinga yin wadannan zuwutar ba warware wutar da ake yi su busu da ita ba suna ganin a'a idan ka tashi dukkan ka zo da sallolinka guda biyu biyu to su abin suke cewa to idan ka zo da guda biyu biyu to a yanzu kuma musallan kanan karshen bata zama biyu bata zama daya ba bata zama wutirin ba ta zama cika shi kuma zalla cewa ij'alu akhir salatikum bil layli witr eh su kuma suka ce a to ai shi su ba za su yi sallah wutri guda biyu ba saboda manzo Allah ce la witra ni fi layla wato ka kun fahimce da yin hadisai da suka nemi su dan su dan hada kan wato kamar suna ne ba su samu ta'arudi a a gani na ido sai aka samu malamai suka samu sabani yanzu kamar mu yanzu da muke babu ganin ra'ayin su a zuwa bin Affan mu kuma yayin da muka ce za ka yi cika cika cika cika ka ta yi biyun ka misali su gani suke kuma aika sa'a magana banza da ce ij'alu akhirat salatukum bil layli witra haka suke cewa mu kuma yayin da suka zo suka suna ta warau da wannan witrin na farko aka so da wani mahburi guda biyu babu inda aka samu mazala ya baya ya yi wata zara kuma kai wani raka'a wutri guda daya ka ma zauna kai ta hiyanka kuma ka zuwa da wata guda daya kusan kuma ka raba ta ba samu haka ba kaga wannan yana bukatar dalili saboda wannan aiki ne mai girma da ana bukatar a samu dalilin ta ko ba mu ita sannan kuma gashi mai ma da kuma hadisi da ke cewa la wutrani fi laila saboda haka kowanne in ka duba zaka ga wato akwai ta inda ya zai dan samu dalili shi za a wasu cikin malamai irin su babu ahmad suke cewa to mu dai mun zaba ba mu zaba wannan naqdul din ba amma dai idan wani yayi saboda yana ganin ka abin da ya fahimta shi yana ganin babu su suna ganin babu laifi amma dai magana da ya fi inganci gaskiya a kamar yadda manyan malamai shi suka zaɓa irin su Muhammad ibn Nasar kamar su Imam Ahmad da sauransu magana na mutum babu ita babu ita kawai idan mutum ya ya tashi daga baccinsa ya ci gaba da zuwa da cika-cikansa Allah ne ya bashi ganimansa yawwa kuma abin da zai ƙara nuna maka haka shi ma bazan Allah din ai an samu idan ya gaba yin mutu yana yin wasu rakoyin kuma yana yin wasu rakoyin a zaune wani lokaci hadisi yana wurin Aisha take cewa falamma asanna aw tara bi sab'in wa salla rak'atayn ba'da ma yusallimu huwa qa'id fatilka sab fatilka tis'un bayan mazala ya wato ya riga yayi shekaru ya kara kama shi kuma kusa sallarsa sallarsa mai tsawo to sai ya guda sai ya wutarsa guda bakwai to idan ya zo kuma sai kara zuwa bayan ya gama wutarinsa sai ya zo zarka a guda biyu to kaga wannan zuwa zarka a guda biyu bayan wutari ya zo da ita to ai kaga ta rage ma wannan umarnin nasu la ij'alu akhira salatikum bil lilli ta rage mishi karfi kaga wannan mun samu daga aikin manzo Allah shi da kansa gashi ya rage ma wannan umarnin karfi da haka mu ma yanzu idan muka zo muka ce yanzu kai ma ka zo ka rinka zuwa cika cika cika cika mun bi mun bi wato aikin manzo Allah ne tunda gashi da kashi ya rage wannan karfi amma ba a samu ya rage ma wannan maganar naki na lawu tare fi laila karfi ba ko so dai ba ta samu ya taba musu guda biyu ba ba ta samu ba to kaga yanzu wancan ya fi wannan karfi kenan yanzu yawwa wannan in ya fi wancan wancan karfi saboda haka a aiki da hujjar lawutani hadisin lawutani shi ya fi ƙarfi a kan a ce za a yi hujja da hadisin ija'alu akhir salatikum bilal wutira suka ce ija'alu akhir salatikum bilal wutira ana ana magana agalabi ne saboda galibi idan kai sallah ka dan gaji idan kai wutirin azabi ya kata shi sai dai an kira salati kuma mutum ya zo ya yi kuma rakatul fitr sai tashi to kaga sanan kuma rakatul fitr ba da kake yi kaga shi ma dai ayi gefen dare ne dole yana ƙara nuna maka cewa da bayan mutune ana yin wasu sallolin ba to duk wanda yana ƙara tabbatar mana da cewa naqdul witr gaskiya shine magana wanda ya farauni a magana guda biyu amma dai wasu malamai suna malamai suna cewa a fahimci wato fiqh na sabani idan an samu sabani irin wanda kuma kowanne yana da wani dan fuska to kai wannan ba a inkari a matsalar da aka samu matsalar sabani irin wannan abinda ake cewa shine ni ya zabi na amma idan wani yayi aka san kashi kenan ina ganin babu laifi da wannan shine abin da Muhammad Ibn suke cewa cewa huwa ahabbu ilayya ni ina gani idan ka tashi ka cigaba da cika cikin kashi ya fi mu wa in shafa'a witrahu ittiba'an lil akhbar allati ruwinaha ra'aytuhu ja'izan amma idan yazo ya kwance wannan witrin wa in shafa'a witrahu idan yazo ya kwance wannan witrin ya ƙara zuwa da ka da daya ya hada ta da tarka witrin da yayi na farko to ina ganin wannan babu laifi saboda ya ya da salafiya da bagabata akan haka shi ba imamu ahmad kusa abin da ya faɗa ke yake cewa idan duka ayin wancan din yayi wasa ba da ra'ayi na to babu laifi to a fahimci ina ba fahimci faɗa wannan saboda idan samu sabani basal da aka sabani kuma kowa yana da kaza akwai fasalar da babu wani sabanin wani mai rauni ne eh kamar wanda zai ce ai akwai sabani tsakanin kaza kaza kaza kaza wani abu da babu wani sabani akai to ba irin wanda ake magana ba matsala da aka samu sabani wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza kuma kowanne yana da wani ya da wani dalili mai ƙarfi to a irin wannan yanayi baka cewa sai dole sai wani ya zo ya bi ra'ayinka baka faɗa haka a sai ka bar shi ba ya abin da Allah ya garar da shi amma dai idan an tashi baje kolin dalili to kaga za a zo a kwankwasa dalilin kowa da kowa wanda ba ya da rauni kai kuma ka sallalo dalilin ka akan dalilin sa wannan shine abin da yafi insha Allah lokacin isa lokaci to masha to wannan ina tsammanin ayya isa da abin da zan faɗa wannan hadisi insha Allah dai mun mun faɗe shi sai hadisi na na 130 وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحى وأن حديث يدق عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تتي من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم daga kowane gefen dare an samu maza Allah ya yi wuturinsa min awwal lail daga farkon dare an samu ya yi wuturi wa ausatihi an samu yayi daga tsakiya wa akhirihi an samu kuma yayi daga ƙarshe wanda ha wutruhu ila sahar abinda wutrin sa aikin sa yake zuwa gare shi daga ƙarshen daga ƙarshen rayuwarsa shine yafi yin wutrin sa ƙarshen a ƙarshen dare abinda abinda aka samu kenan wasu daga cikin malamai sun fahimci sun fahimci kamar ibnu itaimin wannan ƙarshen inda yace wanta ha wutruhu ila sahar shi sai yake fahimta cewa ai abin da ke magana lokacin wutirin nasa ne manzo Allah yake jansa wani lokaci tun daga farkon dare sai ya kai shi har ƙarshen dare wani lokaci wani lokaci kuma idan ya rako tun daga farkon daren ya tsaya a tsakiyar dare wani lokaci kuma idan ya faro ya tsaya a ba zai yi a farkon dare ba sai ya fara daga tsakiya sai ya kai har ƙarshen daren shi ibn itim haka ya fahimta yace wanta ha a wutruhu ila sahab abinda ake nufi shine intaha waqtu wutrihi a lokacin da yake wutrin shine mazala shi ya jashi har zuwa dare amma gaskiya wannan nazarin akwai akwai abin dubawa saboda muna da ruwaya karara da ta nuna ruwaya tana cikin suna sayyid muslim tana cikin suna abi dauda tana cikin sauran wato littattafai an samu da lafazin fantaha wutar hina ma ta fi saha ko kuma fantaha wutar fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwarsa mazala shine sai ya juya ya dinga yin sallan wutarsa a ƙarshe kaga wannan ai wato ruwaya ce kara take kara fito da abun fili sabanin wanda yake cewa anan mazala ana magana wai wani lokaci ne ya fara tun daga farkon dare sai ya kawo ya dire har karshen dare ba wannan ba shine ba dan hadisin ba ka ka kan mai bacci ba ana iya samu mazala yayin wannan din ka kamar wannan sallah da wasu daga cikin sahabbai suka bi shi aka ga an samu yayi wannan tazarcen an samu yayi wannan tazarcen amma dai wannan ba anan dai ba shi ake mulki ba a nan ba shi ake nufi ba wannan shine kusan abinda ake ruwatowa al'aba shi ke ruwatowa daga daga Abu Duha Muslim ibn Subayf daga Masruq da wannan karin cewa mazala a kashin a kashin lokacin tsare karshen wato rayuwarsa yake yafi yin wato sallan a kashin dare saboda haka kowanne dai mutum ya ga dama Allah ya bashi dama zai yi zai yi wato mutarinsa ko daga a farkon dare ka samu ana gama ishanka ana gama isha mutum tashi yoyi wuturinsa babu laifi daga lokacin ta lokacin ya farawa ka samu kuma ka kai ta zuwa can tsakiyar dare talatarin dare kenan ka samu kuma can ka kai can ƙashe ƙashen dare gab da za a yi sallah asuba mutum ya kawo su duk wannan babu laifi ila iyaka dai malamai suna da manganu wai waɗannan guda uku ta wanne yafi waɗannan lokuta guda uku da aka faɗa aisha ta faɗa ta wanne yafi idan in mutum ba zai tashi ba idan mutum ba zai tashi ba kawai ya san in ya kwanta ba zai tashi ba ko kuma in ya kwanta tsammani yake kuma tsammanin babu wani tabbas shi ba mutum ne in ya kwanta shi ba ya tashi gaskiya to abin da yake a hakkinsa shine ya fara yin wato wannan mutumin a farkon dare wannan shine wato abin da zamu fahimta a hadisin da da da ake rubuta ga Abu Huraira Abu Uthman an-Nahawi yake rubuta ga Abu Huraira yake cewa ausani khalili bi thalathin badanayi na manzo Allah ya mun wasu ci da abu guda uku ausani ko kuma siyami talatati ayyam yake cewa min kulli shahr in samu wasu ranaku guda uku da zan dinga azumi a cikin sallar nafila wa rak'atayn duha kuma in dinga sallan walha wa an utira qabla an arquda kuma in dinga yin wutiri na kafin kwanta ba da suka ce kaga anan abu hore da shi in da rana ne ba yi da aiki sai karatu zuwa kawai ya makare manzo Allah yana yana ganin me yake yana rike ba ba aikin sa kenan shi ya zai iya hakuri ya yi ci ko ɗaya da rabi haka ko ɗaya abu irin wannan da dai hakuri sai abu da aka samu sai abu da aka kawo manzo Allah ce to ina abu hore ya tauga shi lokaci amma kawai shi abin da yake yi kawai yana yana tasu abu zabi manzo Allah shi za a shekara uku da suke da manzo Allah dan dan dan a shekara ta bakwai ya musulunta bakwai shekara uku koyi da yan kai da shi amma kaga sai ya ruwaito hadisai da yawa saboda shi baya zuwa ko ina ko kasuwa baya zuwa aikinsa kenan zama shi da maza Allah Allah ta'ala ya ji kansa da rahama kaga shi sa kuma ya zama ahfazu sahaba a cikin sahabbai ya fi kowa ya hadisi maza Allah shi da ka faɗa zai ce ai na sani wannan banda wanda ya dinga zuwa sauran wurin wasu sahabbai kuma yana ƙara hadawa kuma abu da akwai himma to kaga anan shi tunda an san cewa shi yana aiki da yana rike karatu akwai abin da yake yi da da rana za ka sai mazala sai ce kai kai ta a farkon lokaci ka karka yin sallaka kamar yanzu mai zuwa wato kasuwa tun farkon dare kuma zai zaka dawo kace kuma ka bari sai kashin dare ka tashi a'a ka bar shi kawai da zaran an an yi shan sa sai ya zo da wutarin sa babu laifi mutakar akwai malamai suka suke cewa a nan al-mafdhul yuqaddamu ko kuma al-mafdhul muqaddamun على على الفاضل المتوهم فكما المفضول الم... يا قاعده تجي المفضول المحقق المفضول المحقق wato abinda idan ka da wani abu wani abu guda guda biyu daya aka ce nabin ya fi na farkon falala misali aka ce in kai abu farkon lokaci to ba shi ya falala ba ka bari sai a ƙarshen lokaci to amma kai kana jin cewa in ka kwanta ba za ka tashi ba to shi ne sai malamai ke cewa al-mafhulul muhaqqaq abinda aka tabbatar cewa nabiyin ya falala to ka fara ka yi na farkon wanda ba shi falala ba to shi ya bi akan alfadulul mutawahhab akan abin da kai tsammani kace baka tsammani za ka farka wannan kaida ce da malamai suke bayarwa suna cewa al-mafdul muhaqqaq muqaddamun ala ala al-fadil al-mutawahhab eh to to balle wannan ba da dadin ba amma dai amma idan mutum zai iya tashi idan mutum zai iya tashi to abin da yafi masa hakkinsa shi ne wato ya bari sai ƙashin dare saboda kaka ko ba komai maza Allah a ƙarshen lokacinsa ƙarshen lokacin wato rayuwa shi da ya daga shi sai kuma ga Allah yana yin wannan mutum na ƙarshe maza Allah kuma ba zai yi a ce tun da lokaci da ake cewa a idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ana maza Allah ga Allah yana ga maza Allah ne ya je ta wato ibada ya ƙara ninka ibadarsa to mazala kawai ƙarshen lokacinsa ƙarshen wato zamaninsa ba zai koma kuma yana yin wani wani abin da yake mafhul ne ya bar fadil ba ga abin da yake falala kuma kawai sai ya bashi kawai je yana yin wani abin da yake ba shi falala ba saboda haka abin da manzo Allah ya rasu a kansa ya koma ga Allah a kansa to shi falala da haka mutum ya mai da sallar sai ƙarshen lokaci shi falala in har zai iya sannan kuma kowa komai kamar yadda aka sani wannan lokaci ne da da wato lokaci ne mai tsada kwarai da gaske da Allah ta'ala ke shelanta ina masu bukata to kaga mutum ya zama ya hada sallar nasa kuma ya hada bukatun nasa Allah ta'ala ya amsa masa baki daya to wani shi masa ya fi a hakkinsa ina ganin sai mu dakata nan sai mu zo hadisi na karshe ya rage mana shi wanda kuma shi ma bayi da yawa insha Allah lokacin yayi ko abinda muka taji dai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da babu tambaya ko